ما سلفوا مع الآل والأصحاب أولي المسائل da alfu raja'in shau ya ce na sanya kaunata fillazi huwa hariri a cikin wanda yake mahalarci na koyaushe yana nan tare da ni ni na duwan manzo sallallahu alaihi wasallam a kowane hali cewa yana tare da ni waye shi shine wanda yake abul kasim mai shafe duk wani bata wanda yake kuma mai taimaka min la wa amilu gairahu ba na sa rai a game da kyautar da za ta zo ko wani alheri daga waninsa bi kabri a halin tsanani wa basdin da halin yalwatawa ma da lamakamin da nake da shi ga maki wanda yake mai son nuna taurin kai idan wani na ya tarar da tanadi da rindina mai yawa to ni kan manzala sallallahu alaihi wasallam ya isa min daga duk wani wanda zai ce zai taimaka min ashe manzala sallallahu alaihi wasallam ba shine ya daga larabawan jazira ba laraba da suke cikin tsibirin larabawa bayan da sun ɗauka cewa sarakunan farisa za ta ɗaukaka kan halitta da sarakunanta wanda ake kira kisra kisra ya kuma ana zata a ƙasar rum wanda ƙaisarori suke mulkinta cewa ita za ta samu ɗaukaka bisa duk ma'abuta ɗaukaka ko sauran jama'u sai ga larabawa sun koma sarakan ƙasa duka da farisan da rom ɗin duk sun dawo ƙarƙashinsu hakika sun shirya da sarakai barbishin mimbarori sun karya kaifin takobin masu taurin kai sun raurawar da manyan birane da shikashikan azzalimai masu harhaduwa. alam tuwadi lil jili fawqa muradihi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashe ba kai bane ka bai wa shehu abdul qadir jili fiye da abin da ma yake nema ba tare da wata wahala ba yayin da ka zo masa da duk abin da yake albishir alam tursil al khatma tijani ashe baka aiko cikamakin waliyai shehu tijani ba yana cikamaki gare su wa alaitahu baka dauka kashi ba barbicin shehunnai wanda suke manya fahallaka fi zal abdi nuna ta'ahulin manalo za a samu baiwa daga gare ka a game da wannan bawa wanda ba wai dan ya cancanta ba in ya so lissafin baya bayan da aka yi masa ya zamo da yatsu ana ta lissafawa da wannan da wannan da wannan da wannan fahallaka fi barhama ya khairu mursalin musa'adatu yalla a samu taimako ba a samu taimako ba daga gare ka a cikin lamarin barhama ya fi yan manzo a kowane abu da yake boyayye da wanda yake a fili Bella baka lamince masa batu sawudu a ce ka shugabanta shi faukal mulukil a wayari birbishin sarakuna na ƙarshe alhali shi ne mafi kankanta mai hidima a janibinka baka ba shi a da'un baiwa ba in ya so zama yana kusar da duk wanda ya zo gare shi da mai gangarowa zuwa gare shi shi bawa ne abin kimotawa da son kaya rasulallahi kai amintacce ne na ubangiji taskar asirin allah ce kai ne wanda ubangiji ya baka duk wani tanadi Hakika ka ya yasinu, akibu, hashiru, mukaffa, kai ne mafakata. A cikin duk wasu manyan lamura masu kewayawa gare ni. Ya Rasulallah ya fi yin halitta wanda ya fi kowa cancantar aibe shi kai ne wanda nake kauna, kai ne asirina a cikin baki ɗaya mabayyana. ka bani abinda ban cancanci ba a ce ka bani kaɗan daga ciki ba wani abu daga cikinsa salatu tabbata gare ka ya fiyayyen wanda ake tara jama'a dominsa alaika salatu lasu ba salamu tare da alaye da sahabbai ma'abuta basira دعوت رسول الله ملك الروح وسيادتي هذا والأهل والصحب da'awtu rasulullahi shau yace na kira manzo yayin da bakin ciki da damuwa suka gama mu asharku gabas wal garbu da yamma su yani sun zamo madaidaita fi ha za ku a game da wannan magana wannan lamari ce yau duniya gaba ɗaya an rasa inda za a ce ana cikin kwanciyar hankali gabar da yamma ko ina ana cikin damuwa ba wani mai kariya ko wajen halitta in ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama a ce yau kana nesa bai kare ka da komai ba duk inda kake rigimar ta kai sai ta iya tadda kai kusaci bai amfanar ba a ce wai kana kusa da wata kariya ko wani abin nan duk wannan ba matsera ba ce kusacin da ake bukata kawai a yanzu kusaci da manzo sallallahu alaihi wasallam falam alaihi wasallam man ga wani kariya ba mani a me hana a taba mutum da ya dace a ce mutane gaba daya sun sun dosa sai ko inuwar fiyayyen halitta lokacin da abun tsoro abun firgici ya zo mana Manzo Allah ya nisanta duk wani damuwa da bakin ciki daga gare mu, ya ba mu baiwa, da wannan baiwan idanuna da zuciyata suka samu nutsuwa. Ya gina ɗaukaka gare mu da sarakunan farisa da ake wa laƙabi da kisira kisira walƙaya siratu da sarakunan rum da ake wa laƙabi da ƙaisar ƙaisar annujubu zaɓaɓɓu ta ƙa'asa suka tsaya koma baya nuna koma bayan cin masa. Ba kokwanto ko cewa abin zaɓi wanda yake sadauki baiwarsa albarkacin baiwar tasa ne duniya da lahira suka azurta wal'ujmu da baibaye da larabawa ba mamaki cewa abin zaɓi wanda yake sadauki baiwarsa da shi ne ƙur'ani ya sauka albarkacinsa ne aka saukar da ƙur'ani da ilimi da duk wata kaka wadata da ake gani. albarkacinsa ne annabi adam aka karbi tubansa bayan kewa ya samu matsayi da taurari ta surkuya koma bayan wannan matsayin haka na annabi nuhu wanda ake kira yashkuru lokacin da ya kira shi yayin da kogi duniya take ta cika da ruwan dufan aminci ya zo masa da kokonto ya nesa daga ma'abutansa haka na annabi ibrahim ya samu badadantaka haka na annabi musa ya samu zance da hankali da fahimta ba za ta iya kaiwa ga fahimtar wannan zancen da annabi musa ya ji ba haka nan ruhun lahi shine annabi isa annabi isa ba kashe shi aka yi ba ba mutuwaye ba allah ne ya daga shi zuwa gare shi ban rafa'ahu allahu ilayhi lokacin da ya zo mana a nan a ƙarshen zamani za mu samu daduwa. Ya Ubangiji, ka ba ni gado daga waɗannan gaba ɗayansu ya zama na gaje su albarkacin manzo amintacce. Kuriyan na abu ana biyan bukata ko in dai an kai da manzo sallallahu alaihi wasallam abin zaɓi. Ubangiji na roƙonka ka gadon min da halafanci daga gare ka da ilimi da baiwa ya zama gizagizai ba su kai kamar yatsuna ba. Ka sanya garin nan nawa ya zama cikin halin nutsuwa. Ya zama tana shugabantar garuruwan Allah damuwa ko bakin ciki kai ya doso inda take. Ubangiji, ka shirya da dangogin halitta gaba ɗaya da wannan gari nawa. Bisa turmuza hanci na daga wanda yake gaba da wanda yake bauɗewa. Na roƙon ka Ubangiji ka biya duk abin da ya zo ma a matsayin bukatu daga bawan nan Ibrahim ya Ubangiji. Jalabi babba ya zo masa. ka azurta masa kalmar kun ya fiyayyen shugaba ya fiyayyen shugaba damuwa da kokonto da aibi duk su rabu da ni su tafi daga gare ni salati da taslimi tabbata ga manzo abin dawamarwa haka nan alayensa da alaye da 'ya'yansa da iyalinsa da sahabbansa a wai
عن حال الكرام واصحابه ومن سلكونا جل عليه تنوعا
na so manzo sallallahu alaihi wasallama shine ɗaha ladal haƙƙi wanda yake abin karɓar cetonsa nan ga ubangiji wanda yake gaskiya man kassara ralalati mimin da fata kuma kassara sadin da fata da ɗauri wanda za'a-za'a ya raurawa da kassara ralalati babban gini na bata hakika haduwar kafirci ya yi daidai albarkacin manzo gidajen kafircin ta koma kufafe haske na gaskiya ta sha'asha'a ya haskaka daharar tsawon zamani zamani mai tsawo ina neman tsari da ubangijin al'arshi girmansa ya ɗaukaka daga a ce na waye gari ina riko da addini da igiyar addinin yake yayin yanke kada Allah ya kawo yadda za a ce igiyar musulunci ta yayin yanke a ce musulmi sun dawo suna riko da addini ne da igiyarsa ta yayin yanke ina neman tsari da ubangijin mutane ba mallakin asirinsu wato wanda duk abin da ke zukatansu ma Allah yana sane da shi ya alamu kha'inata la'ayun wa ma tukhfi sudur daga a ce ai mun baiwa a kuma sinci bai aiwa bawa baiwa a dawo a sinci to muna roƙon Allah ya kare mu daga irin wannan ko a ce na kaskan da kai ga makiya muna neman tsari da ubangijin halitta wanda ko ne ke ke tafi da shi a ce duga shishike na addini ya tsatsage ko da rana ɗaya ga haka da idanuna to ina roƙon Allah kiyaye ni daga wannan ganin ina roƙo ya wanda yake yake tsaye da lamuran bayi yake tsaye da lamuran halitta ya wanda yake raye ya ubangijinmu cewa ka taimaki addinin nan madaidaici wanda yake abin yalwatawa alfarma manzo sallallahu alaihi wasallama amada abin bi ila abul qasim mai shafe bata wanda yake ya sami jama'u masu rakawa batan da yake jama'u da yawa suna ta kokarin sai sun dora bayi akai alayhi salatu lasu ba salamuhu a salati albarkacin wannan salatin wannan bawan ya ji daɗi tsawon zamani alayhi salatu lasu ba salamuhu salati albarkacin salatin wannan bawa ya zama koyaushe a same shi yana da mabiya masu bin sa akan tsarinsa na gaskiya alai salatu la suma salamuhu salati da za ta mai da wannan bawan ya zamo abin karewa tsawon zamani ko abin cikawa tsawon zamani alai salatu la suma salamuhu salati albarkacin salati zan zamo mai karamci abin yalwatawa alai salatu la suma salamuhu salati albarkacin ta zan samu zuciyata mai wadar zuci alaihi salatu lasu mai salamuhu salati za a gani ina mai silkuwa mai shiga cikin silke biya da wannan salatin da hari tsawon zamani na alaihi salatu lasu mai salamuhu albarkacin salatin za a azurta masoya na gari birni wanda yake mai kariya alaihi salatu lasu ba salamuhu albarkacin ta za a gamu da nadama za a ga nadama ga duk mai aibata wannan faira duk mai aibata fairan nan to za a waye gari karshen ta yana cikin nadama alaihi salatu lasu ba salamuhu albarkacin ta ake hore jikina duk sanda ya sauka wani gida ko ina nake zamo jikina ba wani abin da zai ta min da hankali عليه مع الآل الكرام وسابه عليه مع الآل الكرام وسابه ومن سلكوا نهج الأمين ده وانا سكا دوا تفرك الأمنتج دم بيئيا وصول جميع ما فينا بحبلها تحققه من لم يكذب سلكون Usuru jami'il masikina saduwar baki ɗaya masu riko bi habliya da igiya ta mallam yakan zubi rabiya duk wanda bai karyata ba da ubangiji na ta haƙaƙa ya tabbatar da haka duk wanda ya riko da igiyar shehu ya riko da alkawarin shehu ba makawa zai sami saduwa wannan abu ne wanda yake tabbatacce duk wanda ya san Allah zai san haka da kuma yadda na yanke jejina a cikin sannan Allah da wani bai nemi ya ce zai yanke ta ba hakika manyan kudubai sun takaita daga riskar fage na wannan fa na same shi ne da baiwar ubangijin halitta ya girmansa ya ɗaukaka da kuma soyayyar da nake wa manzon Allah shine ɗaha annabi na ya rantse rantsuwa cewa hakika ne ba wanda yake so da sai mai arziki akasin haka ne a halin kina hakika baki ɗan jama'a sun san cewa ni mai hidima ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam samun saduwa da masoyin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana samun haka in dai an sadu da ni ban faɗi wannan ba da ina mai shaɗu ko mai cika baki ba wani maye ne ya shafe ni ba da zai fakar da hankali na hakika abin da nake rubutawa a sa'adatun azuta ne ga halitta wanda ya ganni ko ya ga rubutuna ba zai taɓe ba ko da rana ɗaya ban faɗi wannan ba sai da aka yi min izini hakika ni nakan ɓoye asiri da ba a halatta wannan ga wani na wannan fa gaba ɗaya na same shi ne daga san fiyayyen manzanni salatu la tabbata gare shi ubangiji ka ɗaukaka lamarina na gano haskensa har na imauce da da girma na manzo shi ne ya imauta tunanina zubowarsa daga gare shi ne ilaihi kuma zuwa gare shi don soyayya sarki ya tabbata ga ubangiji da ya dandake raina don irin tajallin da ake min asirin wannan ne fa ya sa na mutu shauƙan dan bege da tsananin so koyaushe na ƙara bege yayin da na ƙara samun kusace wa zai lamince min a ce na samu saduwa da masoyi ina ma a ce ni zan samu makotaka da shi da wato a halayensa biyu a burin haka wato halin duniya rayuwa ta duniya da halin rayuwa ta lahira alayhi salatu lasu ba salamuhu wannan salatin ta yi daidai da baki ɗayan salatin masu ambatan Allah ko masu salatin kafin ne alayhi ma al'alil kirami sabihi da wanda suka haɗan wata farkon soyayya kafin ne to alhamdulillah sun tashi zamanin rasulillah